جامدا اللفظ المستعار فيها جامد اللفظ المستعار جامد على تبعيتك اللفظ المستعار فيها اللفظ المستعار فيها مشتق مشتق ina ba damu haida duk babul isti'ara wadda take asliya to zaka samu nan dan gaba ɗaya sunaye lafazin zaka samu menene suna ne kaga ashamsu alkamaru as-suha al-farasidu az-zalamu an-naharu duk ne amma galibi a lafazi wanda yake abin nan lafazin da ke cikin isti'ara ta iya kuma fi'ili ne walamma sakata kaga sakata fi'ili ne warada ka gani warada al-furat zairuhu kaga samu fi'ili ne ina fata bayin ta to a nan gurin din ne shine yace lokacin da isti'ara ta zanto ta baiya in kaga da sai sai ka bai shi zo mai makaniya ce isti'ara ce makaniya idan kace isti'ara ce makaniya ce kaga wato kenan uzifa al-mushabbah bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in yawwa ana in ta koma dukkan darasin baya za ka yi mai da shi kenan waɗanda ta rike cikin misalai za su iya komawa isti'ara makaniya kuma sannan kuma su zama isti'ara mai kawai abin da ake bukata ka hango a bayan ina ne mecece karina a can baya kamar misali idan ka ce walam arabir ramai ne asdaka min kuma idan hayyabatun niksu kazzaba hizabrun mashaya bugi hizabran wa aglabun min alqawmi yagsha basil alwajhi aglaba idan ka dauki wannan misalin idan ka dauki wannan misalin ko da yake na koma nesa da yawa dan zai koma babin al-haqiqatul majaz duk da yana ciki amma zai koma babin al-haqiqatul majaz amma mu koma kai inda ya fara magana akan al-isti'ara din al-mitati at-tasrihiyya wal makaliyya jamil falam ara qabli man mashal bahru nahu wa la rajulan qamat tu'aniquhu al-usdu to kaga nan mure idan ka dauki wannan falam ara qabli man mashal bahru nahwahu mashal bahru nahwahu wala rajulan qamat tu'aniquhu al-usd idan ka dauki mashal baru nahwahu kaga anan gurin ayi siyara din take anan gurin menene al-lafzul musta'ar masha wanda ko shakka babu wato al-bahru la yamshi ina fata an fahimta al-bahru la yamshi kaga zai irin malamin isti'ara tabi'iyya ce sai ka ce shubbi al-bahru bil insan an fahimta ko ثم حذف الانسان ورمز اليه بشيء من لمازه وهو المشو كذا يا زما استعاره kenan me zai ya zama isti'ara tabi'iyya idan ka dauki wannan kuma tamure idan ka koma can zai ya zama isti'ara ne makaniya dan saboda lafazin masha ina fata fahimta to kaga masha daga yamshi ne ai ina fata fahimta idan ka dauke shi a wannan to kaga zai iya ma isti'ara tabi'iyya idan ka kalli lafazin masha din shi kadai idan kuma ka kalli wannan lafazin na albaru da sauransu to kaga za ka iya mayar da shi kuma ya zama istiara ne yawa makaniya kuma inda mutum ya je nazari a hankali a nazari ga ƙara fahimta dama abin da ke da fahimta shine a maka bayanin ka'ida da fari amma sauran bayanai duk wanda ya zai wata kwakwalwarsa to za ga wani lokacin ya fahimta sama da bayanin da aka yi to sai karanta ka'ida القواعد تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا.
جميل.
تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا.
مم.
كل تبعية قريبتها مكنية. وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى.
مم. تو يتي تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا أنا جوانا باوني كارم بياني كما سوى الشمس دا القمر دا أصحاء الفراتب تكون الاستعارة تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا لفظ إذا يزن مشتقا أو فيلا كو يزن فيلي تقول لي شنك بكاتا كارم بياني أنا أقول الناس غالب الاستعارة تبعية ذاك إذا من لفظ أنت بياني فيلي لي amma ba sharadi bane zama fili zai iya zama fili dan zai iya zantowa in suna ne ma to sunan mustaq ne ba jamid ba dan sunaye karan kansu akwai suna da yake jamid akwai suna da yake al-mushtaq yanzu idan ka dauki al-abbas suna ne jami ko mushtaq mushtaq saboda na fili ma bi abasa ya abisu abasa ya abisu abasa wa tawalla an ja'u al-aba daga nan aka samu al-abis wanda ya daure fuska al-abus yawman abusan an farida daga nan za a samu siga ta siga ta mubaraka al abbas kaga mushtaq ne kenan ina ba ta fahimta kaga mushtaq ne kenan kamar yadda nace zaid mushtaq ne kamar yadda muhammad mushtaq ne haka ahmad mushtaq ne cewa ina ba ta fahimta to kaga amma idan ka dauki misali hamza wannan ba mushtaq bane ba jami'i ne an fahimta ko a umar ma mushtaq ne eh domin da akwai amir akwai amara ya amuru akwai kuma amira ya amaru ko amara ya amaru saboda haka daga nan aka samu amir ina fata mun fahimta dan umar din ai daga al'adal ne udil an amir ne kautar da jaka daga amir da umar wannan a sarfu kenan to kaga da ba wannan ba ba ba ba ba ba jamid bane mushtaq ne amma idan ka dauki usman misali jamid ne ina fata an fahimta wato ba mushtaq bane ba jamid da gairu mushtaq ma'ana ne suna akwai suna wanda yake mushtaq akwai suna wanda yake jamid dukkan tabaiya wanda take asliya to zaka samu al-lafzul musta'aru fiha jamidan sawa'un kana isman aw fi'lan amma dukkan isti'ara asliya al-lafzul musta'aru fiha a wannan kai mushtaq ne wannan kuma jamid mushtaq anan gurin imma an yakuna isman wa imma an yakuna fi'lan amma jamid anan gurin wato wanda yake dama suna ne jamid suna jamid yana fata an fahimta kasancewar na ce suna jamid baya nuna cewa suna ne kawai jamid fi'ili ya iya zama jamid kamar da fi'ili na laisa jamid ne laisa lahu madin wala mudari laisa kaga fi'ili madi ne baya da mudari baya da amri idan wani ce kawon fi'ili mudari'in laisa kaga ba zai yi ba kawon fi'ili amrin laisa babu kenan to amma dai ita isti'ara dama in dai asliya ce to lafazin ta zai zama jamid isti'ara tabi'iyya kuma ya zama mushtaq ina ga shine kawai abin da nake so كل تبعية قرينتها مكنية وإن أدرت الاستعارة في واحدة منها امتنع إجراؤها في الأخرى دك الاستعارة تبعية تكما أننت كتكن زمن استعارة مكنية فإذا أدرت الاستعارة في واحدة منهما idan mai bayani ya bayani istiara ɗaya daga cikin su su biyan in tana idra'a fil ukra ba zai zo kuma yayi bayanin ɗayar ba in ka dauki tabaiya to tabaiya in ka dauki makaniya kuma to makaniya kenan shikenan wannan shine ka'idar kenan ga namuzaj nan zai bayar sai mu dan karanta shi namuzaj
نموذج أبنى الدهر بنادي ليت ما أل بنادي وقال المتنبي حملت إليه من لساني حديقة سقاها الحجى سقي الرياض السحائب وقال آخر يخاطب طائرا أنت سيق براء ضاحكة من بكاء العارض الحين alhatimi نعم الهتم الإجابة mawaki yake cewa wai abdana dahru binadi zamani ya cije mu da fikokinsa lab shine hakoran da ke nan gefe fikoki zamani ya cije mu da fikokinsa to kar ku manta wannan da yana daga cikin aqida ta mutane da jahiliya danganta alkhairi ko sharri zuwa ga zamani a aqida ta musulunci ba a danganta wannan zuwa ga zamani domin zamani ya shafi dare ya shafi rana ya shafi kwanakin mako ya shafi wata laraba a lokacin jahiliya suna zargin shawwal suna zargin safar manzo Allah ce la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar abain da ku ummu da Aisha kuma take cewa manzo Allah ya aure ni a cikin watan shawwal kuma ya tare da ni a cikin watan shawwal tare da haka na fi dukkan matan sa fada a wajensa abinda take so tace idan akwai sharri a cikin shawwal ya za daura aure na a cikin shawwal a tare da ni a cikin shawwal kuma yanzu tana samu shiga wajen miji da ba zan samu ba kaga ta faɗa da dan ta rushe mai dan ta rushe wata aqida ta jinginta da haka ba a jingina wa zamani sharri amma nan gurin tunda ba malami bane ba shine udurin da zama ita abdana zamanu binabihi abdana daru ka binabihi ne kama halla binabihi wato a nan gurin da ba abinda suke son su nuna cewa da abdana daru bi nabi abdana daru binabihi sai ce walaita ليت تؤسفا ليت ما هل بنا به نم بنا به نم بنا به kama akwai banci nan gurin ya ɗauki na a matsayin suna na haƙuri wannan ba'u ɗin ba'ul jarri ce halla bina bihi wannan hawun ɗin kuma allamiri ne wanda yake kuma zuwa game addahar to amma nan lafazin bina ya ɗauki naɗin a matsayin wato bamiri ina fata an fahimta bina gare mu a madadin ka ce bihi ko bika ko bikun ko bila ko bi sai shi ne bina sai zan ta kuma nan bihi albawo din tana zaman kanta shi ma wannan hawun din ya rubuta addahar babiri ne ya hudu ila addahar me zantan abban addaru bi nabihi yace zamani ya gatse mu da fikokinsa laita ma halla bina ina ma abin da ya auko a kanmu na musiba bihi a kansa ya auka ba kanmu ba ina ba ta fahimta talautan nan da ya faɗo kanmu ina ma akan zamanin ya auka shi kaɗai banda mu da muke cikin zamanin ina ba ta fahimta to kada ana akwai hikimar zance idan wani zai sai dauka cewa bina bihi bina bihi duk ma'anar su daya amma wanda anan gurin nabun asalin nab shi ne muka ce ne hakori ka gani bina bihi wato hakorinsa nan gurin kuma na damiri ne na rafi nazara ilaina ja'ana ra'ana an gane ko marra bina kaga wannan nadin ta damiri ce na almutakallim ma man huwa ma gairihi ma hu an gane ko wa gairuhu ma hu almutakallim wa gairuhu ma hu kaga zama nadin kenan sannan bihi din nan bawul din nan bawul zara ce ha bamiru zuwa ga wannan amma kaga wannan ba din a haɗe take da wannan na ina fata mun bayyana ma tabbas to wannan kenan wa qala mutanabbi shi ko mutanabbi ce hamaltu ilayhi min lisani hadikatan faqaha alhija saqya riyab as-sahaidi hamaltu ilayhi min lisani hadikatan na ɗaukan masa wata gona ko lambu na ɗauko masa da harshe na na kai masa saqaha alhija gonar da hankali ne ya shayar da ita tunani ne ya shayar da ita har ta ya banya saqayar riyadul hisahaidi irin shayarwar da girgije ke wa arriyad wato dausayi arriyad jam'i ne ne na rawd na arraud ko arraudatu arraudatu kuma wato ainihin shine gona mai dausayi arrauda gonar da gani liblib kore shargolin ban sha'awa komai ya fito ya yi yabanya mai kyau to jam'in sa shine ar-riyad an gane ko ya zama jam'i ne na ar-raudatu a ba lalle bane a tsakiyar sahara a tsakiyar sahara to na wani gona take da wasu duk ar-raudatu je kawai kace dausayi duk inda yake sawa'un kana fi sahara sawa'un kana fi gairi sahara ar-rawda guda ɗaya kenan ar-riyad ya jawabu najin sa aisha ke ta ma rawdatun min riyad al-hazm mawshibatun khadra ajada alaiha musbilun hatilu yudahiku ash-shamsa minha kawkabun sharikun mu'azzarun bi amin nabti muktahilu yawman bi atyab minha husn ra'ihatil wala bi atyab minha izdan al-husn kaga raudun riyadun ya kawo mufradin da jam'in da aure guda sanda yace mu'shibatun mai yawan ciyayi khadra ga ta kore shar jada alaiha musbilun hatilu musbil ruwan sama hatilun mai sauka na mamako jada alaiha yayi mata kyauta yayi mata baiwa yudahiku shamsa minha kawkabun sharq zuwa karshen da abin da ya fada ma'ana dai gona mai dasa ita ce raud rauda ko ce raud ko riyadu an gane ko a nan gudun me yake nufi yana nufin kasidar da ya bashi sai yake so ya kamanta ta da me zai da zo ya bayani cikin wannan amma ku gane da kun kalmomin wa qala akhar yuqatibu ta'iran wani mawakin ya faɗa yana magana da wani tsuntsu yace anta fi khadra adahikatin kai kan ga kanan a cikin wanda take kore shar tana ta dariya khadra adahikatin wata kore shar tana ta dariya abinda yake nufi gona ruwa ya sauka irin da gero da dawa da masara duk sun tashi iska na kada su to da yake kenan iska na kada wannan min buka'il arid al hatimi tana ta dariya saboda al arid girgije al hatimi an gane ko mai yawan hawaye ya riga ya yi mata kuka kukan girgije ba shine zubar da ruwan ba lafazan arid da yana nufin mai wato girgije فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا لفظا عارض ما دوكا معنى جلجي كما يدى لفظا عارض إذا أنت العارضاني أنا دوكا معنى رساجي العارضاني الله نكو عندنا نقول كنا كوني عارض كنا كيف فسر مجي الإجابة شبه الدهر بحيوان مختلف بجامع الإيذاء في كل ثم عرف المشبه به وهنب إليه بشيء من لوازمه وهو عضة فالاستعارة مكانية أصلية جميل kaga anan da aka ce abdana daru binabe laita ma halla binabe shubbiha ad-daru bi hayawanin muftaris shi ad-daru wanda shine zamani an kamanta shi da me dabba mai kai farmaki ga mutum ko wadansu halittu din da tafi karfi sai aka kamanta zamani da wannan dabba din bi jami'il iza sai da yannan dabba take cutarwa shi ma zamanin ya cutar fi kullum a kowannen su ثم وجد المشبه به سنة أكا شافي شيء المشبه به وأن شيء دبا دنكو ورمز إليه بشيء من لوازمه أكا إشارة زوا دريش دونا من لوازم تنسى وهو عض عند أنت عض كوا سنتو الزمان لا يعض وإنما الذي يعض هو الحيوان أنغانكو alhaiwan kuma shine duk abin da yake mai motsi tun daga dan adam har sauran dabba shi yasa aka jingina dan adam shi ma cizo wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani اتخذت مع الرسول سبيلا عبد يا عبد kaga anan gurin ta zama isti'ara makliya sannan kuma ta zama isti'ara ne asliya saboda me saboda addahar ismun jamid an gane ko sai ko me شبه الشعر بحديقة بجامع الجمال في كل ثم الشعير الدال على المشبه ثم في- استعير اللفظ الدال ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به
ثم الشعير اللفظ الم- على الم- على المشبه به بالمشبه فالاستعارة تصريحية عقلية وشبه الحجة وهو العقل بالصحاب بجامع التعبير الحسن في كل وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو ثقة فالاستعارة متنية عقلية لفظا حملت إليه من لساني هديقة سقاها الحجاء سقي الرياض السحائب wato hamaltu ilai wato hadika din abin da yake nufi da hadika anan yana nufin kasida da yayi ta waka shubbiha shi'ru bi hadika ya kamanta kasida sa ta waka da me da gona bi jami'il jamali fi kullin saboda gona idan ruwa ya sauka kanta za ga gwanin bangaye to aka yana nufin ita ma wakar tashi ta kunshi kalmomi da jumloli masu ban sha'awa ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به بالمشبه sannan aka aro lafazin da yake nuna almushabbahu bihi wanda an kawo shi dan ya nuna mushabba an gane ko shi da ita ce hadika din kenan ba fal isti'aratu tasrihiyya asliya isti'ara din ta zama tasrihiyya saboda me kawai fa lafzul mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi ko sannan kuma ta zanto asliya nan take saboda me saboda um, eh saboda me a'a sabo- saboda hadika ya zumi ne jamil jamil jiddan wa shubbi alhija wa huwa al'akalu an kamanta alhija shine hankali aka kamanta shi da mai bisa hab da girgije bi jami'i ta'sir alhasan fi kullin saboda yadda hankali yake da kyakkyawan tasiri girgije ma yana da kyakkyawan tasiri kyakkyawan tasirin girgije shine ya haifar da ya zubar da ruwan da a sanadiyarsa tsirrai za su fito kyakkyawan tasirin hankali ya sa mai shi ya furta kalmomin da za a ji an yarda da su to kaga anan sai ya kamanta hankali da girgije saboda wannan alaka da ke tsakani wa hudifa al-mushabbahu bihi wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi aka shafi al-mushabbahu bihi aka yi isharar zuwa ga wani abin da yake cikin lawazim dinsa shine mai wa huwa taqa an gane ko fal isti'aratu makaniyatun asliya makaniyatun min nahiya wa asliyatun min nahiyatin ukhra na'am شبه الأزهار بالضحك بجامع بجامع ظهور البياض بياض في كل مم.
ثم الصغير اللفظ الدال على المشبه به بالمشبه مم.
ثم اشتق من الضحك بمعنى الأزهار ضاحكة بمعنى مزهرة مم.
فالاستعارة تفريحية تبعية
jamil sai aka zo aka kamanta kuma wato ainihin al-azhar shubbi al-azhar da bahik aka kamanta su da dariya saboda ah, ba zai ba zai zama al-azhar ba al-izhar dai kai shubbi al-izharu da bahik al-izhar haskakawa haskakawa din nan ko bayar da faranni sai aka kamanta shi da dariya saboda me bi jami'i zuhuril bayad fi kullin saboda a lokacin da da ake dariya hakora tana fitowa hakoran nan ko farin abu ne to haka lokacin da gona ta yi kyau wato furanni za su fito daga kan fulawoyin da ke cikinta furannin nan kuma galibin su akwai masu launin mai fari masu ban sha'awa to sai ya kamanta gona ta wannan fuska an gane ko ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه ثم استبت من الضحك بمعنى الإظهار ضاحكة بمعنى مزهرة فالاستعارة تسريحية تبعية أظن أن هذا واضح جدا أن أكون لفظ أن كاشنا من كذا لفظ آه، أنت في أنت في خضراء ضاحكة ضاحكة أنا عايز أنا فزين هنا وتو الضحك هنا
ويجوز ويجوز أن نضرب سطحا عن هذه الاستعارة وأن نجريها في قرينتها فنقول شبهت العرب الخضراء بالآدمي عرف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو ضاحكة فتكون الاستعارة مكانية
جميل جدا idan muka ga dama sai mu kyale watan tasrihiyya tabi'iyya din sai ko shine annabi ba safan mu kawar da kai akwai lafazza cikin larabci wadanda ba za ka iya fassara su da daidaikun kalmomi ba an gane ku domin asafku shine juya kumatin ka ga mutum a madadin ka kalle shi da fuskar ka juya masa haka kawar da kai to kuma yana zuwa da ma'anar kyale abu fafu wasfahu hatta sannan fasfahi safal jamil inna rabbaka ana da lafazin safhotin asalinsa shi ne ka juya kanka haka to amma sai zanto ana amfani da shi a matsayin juriya mutum ya yi maka laifin da ya kamata ka zarge shi amma sai ka kime ka ki zarge shi ma'ana ba a nan gurin ba kawar da kai na juriyar da wuya ba kawar da kai na ka gani amma kai kamar ba ka gani ba kyaliya haka manta da abu haka ina fata an fahimta wato ya kana da kara dai haka a takaice afa nadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin ubangiji ce kawai sai mu kawar da kai mu kyale ku dan kun zama mujrimai ba za mu kama ku da hukuma ba ba zai yi ba afa nadribu ankum adh-dhikra safhan an gane ko an kuntum qauman musrifin ba zai yi ba an kuntum qauman musrifin ويجوز أن نضرب صفحا عن هذه الاستعارة يا أهل التمكود دكي كتا كتا مكالة وأن استعارة أصلية سوى تصريحية تبعية وأن نجريها في قرينتها بدل كي قيطا قال الناتا فنقول سمتي شبهت الأرض الخضراء بالآدمي katako gona wadda take kore sharti aka kamanta ta da dan adam thumma huzifa al-mushabbahu bihi sai aka shafe al-mushabbahu bihi shine dan adam din wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi sai aka yi ishara zuwa gare shi da wani abu daga cikin lawazim din sa wahiya zahika shine zahika an fahimta ko wato kenan anta fi hadiqatin khadra'a kal mar'ati dhahikati khadra'a kal mar'ati الضاهكة من شاء كتاب المشبه به شنو المرأة شاء كامل الضاهكة للدلالة عليه كنا ده شنو المشبه به فتكون الاستعارة مكانية استعارة أنا سترى مكانية كنا سينا أكل نقل شيء شبه بنزول المطر بالبكاء بالبكاء بجامع سقوط الماء في كل ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به بالمشبه فالاستعارة تصريحية أصلية ويجوز أن تجري أن تجري الاستعارة مكانية في العارض
an kamanta saukar ruwa bil bukai da kuka da jami'in sukotul ma'i fi kullum lokacin da ake kuka akwai ruwa da ke fitowa daga cikin idan mutum shine hawaye haka lokacin da girgije zo kuma akwai dogon ruwa da ke fitowa shine ruwan sama kamar ce da kenan sun mutu irin lafazin dalu ala mushabbah bihi sannan aka dauko lafazin da ke nuna al mushabbah bihi an gane ko fal isti'aratu tasrihiyya asliya kaga annan mun isti'ara ce tasrihiyya sannan kuma asliya wa yajuzu an tudra al isti'aratu makaniyatan fil ard ya la takun min fi al isti'ara al makaniyya fil ard shine min bika al ard al hatim to wannan kenan ma dan karanta akwai sauran minti biyar ne ko minti uku ne minti biyar ne karanta mu ji ko da wani abu guda biyu ne tun da dai dama makasudin tamarin din ko shakka ba za su fito da darasi amma kuma kalmomin da ke ciki sukan taimaka
تمرين بين الاستعارة الأصلية والتبعية فيما يأتي قال الثري الرفاء الرفاء يصف شعره إذا ما كافح الأسماء يوما تبسمت الضمائر والقلوب wannan wannan wannan wannan wani abin ne wani malamin balaga ne ya shahara da balaga ya shahara da adab shine asari arrafa yana kamanta waƙarsa yake cewa idza ma safaha al-asma'a yawman tabattamat ad-dama'ir wal qulub idza ma safaha al-asma'a lokacin da duk wani baiti na baki na yayi musafaha da kunnuwa suka hada hannu da kunnuwa yawman a wata rana daga cikin rariku tabattamat ad-dama'ir wal qulub da zukata da hankula kawai sai su kilkile da dariya ko su yi ta murmushi to kaga anan gurin zuciya kan tana murmushi danganta murmushi zuwa ga zuciya la ya khalu min isti'ara sannan kuma shin zai iya wa baitin waka yayi musafaha da kunne kaga anan gurin kamanta wato jinginta yin musafahar baitin waka da kunne ko shakka babu isti'ara ce an bayyana ku to anan gurin wace irin isti'ara asliya ko kuma wato ainihin taba'iyya idza ma safaha al-asma'a yawman idza ma safaha ash-shi'ru al-asma'a yawman tabassamat ad-dama'iru wal qulubu kun gane ai yana sai ce idza ma safaha shi'ri al-asma'a yawman tabassamat ad-dama'iru wal qulubu kanan gurin safaha al-asma'a kaga isti'ara ce wanda take mai kenan taba'iyya kenan saboda lafazin safaha din wato mustaq ne an fahimta ko idan ma gana ko mun ce cewa istiara ce mai makaniya domin wato an kamanta waka din da dan adam sannan aka shafe dan adam wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa safaha jamil tabassamat ad-dama'ir wal qulub to anan mun mu'allim tabassamat ad-dama'ir wal qulub shi ko menene istiara ce tabaiya ko me aha idan ma gana ko ma ya ce ne makaniya kenan jamil وقال ابن الرومي وقال ابن الرومي بلد صحبت به الشبيبة والطبا ولبس ولبست ثوبا لا ثوبا لا وهو جد وهو جديد وهو جديد وهو جديد بلد صحبت به الشبيبة والصبا yana yana yana yaban garin da ya tashi ciki har ya tsufa a ciki baladun sahibtu bihi shabibata wa siba garin da a cikin sa ne nayi abuta da tsufa nayi abuta da yarinta na kulla abuta da tsufa na kulla abuta kuma da mai yaranta wa labistu sauban lahwi wa huwa jadidu a cikin sa ne na sanya suturar wasa a lokacin da suturan take sabuwa garau wato a cikin sa ne kuruciya kenan ina fata mun fahimta to kaga nan mun shi ma dai isti'ara ce sahibtu bihi shabibata wa siba wa labistu as-siba wato ya zama ne ya zama yarinta asiba yarinta idan sadun ɗin ka masa kasra kenan an gane ko to ci gaba da baiti na gaba wa kana حيتك عنا شمال طاف طائفها بجنة بجنة نفحت روحا وريحانا bi jannatin ne ko نعم بجنة نفحت روحا وريحانا هبت سحيرا فنادى الغصن صاحبه سرا بها وتداعى الطير إعلانا
حيتك أن شمال طاف طائفها بجنة نفحت روحا وريحانا هبت سحيرا فنادى الغصن صاحبه سرا بها وتداعى الطير إئلانا حيتك أن شمال لفظ شمال اذكر كتاب سوى daga arewa idan kai wa shine din fataha shamal haka kuma sukan cewa shamalu lima nasajatha min janub wa shamali yadda ibnu kai suke faɗa janub kaga iskan da ta hausa daga kudu sham'al iskan da ta daga daga arewa kenan an gane ko hayyatka anna shamalun tafa ta'ifuha hayyatka anna shamalun wata iska mai tasowa daga kudu ta ta gaishe ka ta gaishe ka daga gare mu iskar da tafa ta'ifuha mai kewayenta ya kai kewaya bijannatin nafahat ruhan wa raihana a wata gona na fahatu ruhan wadda wato ainihin ƙanshin kyakkyawa ke tashi daga cikinta na fa rauha a rauhan kai zai zama rauhu kenan fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im an gane ko lafazin ar-rauh yana nufin hutu raihan ƙanshi da dada waɗansu masu fassaran suna fassara raihan da cewa da ɗan itacen da ake kira raihan guda jam'in sa raihan idan idan guda ɗaya ce raihanatun guda ɗaya kenan raihan ya zama ne jam'in sa da yawa amma arrauhu abinda ake nufi hutu an gane ko kamar da Allah ke cewa ma in kana min muqarrabina fa rauhun wa raihanun wa jannatu na'im rauhun ma'ana istiraha idan ran da aka karba ya zanto rai ne na cikin mutumin da yake cikin almuqarrabin to shi kan ya samu hutu shine farauhun to kan shi hutu ya tabbata gare shi wa raihanun da kuma kanshi irin na gidan aljanna zai rika shi tun a kabari wa jannatu na'im da kuma aljanna kan tana jiransa to wannan yana ɗaya daga cikin dalilai na malamai kan cewa ashe lil kabari na'imun kama anna fil kabari azaban ma'ana a cikin kabari akwai ni'ima tunda farawhun wa rayhanun wannan ana cikin a cikin ana nufin cikin kabari wa jannatu na'im idan an tashi ranar tashin kiyama ashe cikin kabari akwai rawu akwai rayhan jamil jiddan jannatu na'im kuma ranar tashin kiyama dan kowa ya san ba a cikin kabari bane ba jannatu na'im take sai an je ranar tashin kiyama to kuma rawu da rayhan kuma su kuma suna cikin kabari kenan ma'ana ɗaya daga cikin dalilai kenan da ke nuna cikin kabari akwai ni'ima ta hanyar nasi na alqur'ani a wani zance cikin zantuka da haka dai rawah yana nufin mai hutu نفحت ريحا بجنة نفحت da wata gona da take tsubbugar da rauhan hutu za ta samar da hutu ga mutumin da yake ciki da akan ce nafaha ga duk abin da ya taso na kanshi ko abin da ya taso na rahama wani lokacin akan ce nafaha ma ga abin da ya shafi azaba ya danganci ne da Allah ya wala in masatuhum nafahatun min azabi rabbika la yaquluna inna kunna makum kaga nafahatun min masatuhum nafahatun min azabi rabbika an gani ko kaga nafaha ya zama a nan wurin yanki na azaba kamar yadda nafaha na iya zama yanki na me na rama to ya danganci su yakin zance ke sa ka gane yanke rama ne ko kuma na menene na azaba ne an gane ku eh nafahatu hayyatin to wannan dai ban gane ne zan yi wannan ba in ka karanta shi na yanzu ka rubuta shi sai magana yawwa ruhan wa rayhana habbat ita iskar ta taso daga habba ya hubbu ne alhubub da ha babba shi ne mai tasowar iska habba ta hubbu an gane ko habbat suhairan iskar ta taso suhairan dab da fitowar rana daga as-saharu ne tasbiri na ne na as-saharu illa qawl illa ala lutun najjaynahum bi sahar ni'matan min indina lafazin as-sahar shine dauke towar al-fajr dauke towar rana da gari ya sha ya kusa wayewa kenan an gane ko bil ashari hum yastaghfirun wato ko kuma ce daidai rikitowar alfujr ko daidai rikitowar rana dan wadan suna cewa al istirar shine dab da ketowar rana amma as-saharu dab da ketowar alfujr ko ketowar alfujr din kansa dan Allah ya bil ashari hum yastaghfirun kada dan idan as-sahar idan kai tasgiran sai ka ce ne suhayr sannan shi as-sahar din kana da dama ka ce as-saharu wato kai hawun fataha kana da maka sani as-sahru as-sahru wato hawun dan kai masa dai wato sukuni kenan da wanda kai cikin larabci yayi suhayr da tasgirin sa kenan habbat ita wannan iska ta taso suhayran lokacin ketowar alfajir fanajal gusma sahibahu sai reshe yayi gani da dan uwansa wato yi munajati ya yake nufi da reshe yayi gani da dan uwansa da iskar ta kada sai wannan reshen yayi ya hada dan nan to sai kana tare cewa wai gani ne suke yi tun daga lokacin alfijir yayi suna gani sirran kuma ganin a sirrance suka yi ba wanda yaji suka ce biha a sanadiyar wannan iska wata da a tsairo ilada sai tsuntsaye suka rika kiran junansu ilana suna bai juna shela iska fa ta taso inda kaga idan reshe ya kada sheka ta tsuntsu da ke cikin reshen shi kuma za su yi ta ne kara sai su yi ta kara tsuntsayen suna kankan suna to wai a nan gudan suna kiran juna ne ku shirya ta da iska na tasowa shi yadda ya kamata abin kenan wato suna da fasaha waɗannan mutanen hayyat ka anna shamalun tafa ta'ifuha bi jannatin kaga nan duk fatan alkhairi wata iska ta musamman ta gaishe ka daga gare mu iska ce muka aiko ta dan ta isar da gaisuwa an gane ko in ta zo samun ka za ta same ka bi jannatin a cikin wani dausayi na gona nafahat rauhan wa raihana wanda take bubbugar da rauh wato yanayi mai sa ka samu hutu wa raihanan da kuma kanshi habbat suhairan iskar ta taso a lokacin ketowar alfajir an gane ko fanajal gusmu sahibahu sirran sai reshe yayi gani da dan uwansa sakamakon tasowar iskar biha yani bi sababi tilka shamal wa tada'a tayru ilana tada'a ma'ana da'a ba'dahu ba'dan shine tada'a ilanan suna masu bawa junansu sanarwa kenan to kaga nan ma ai istiarat ne masu yawa ina ganin za ku iya gane su sai maganar buhuturi wa qala buhuturi fi waqti karka manta in kace shimal ya zama kishiyar yamin dan Allah ce fa sahabul maimana ma sahabul maimana ya zama ashabul mashama sannan kuma yace ashabu ashabul yamin ma ashabul yamin sai kuma ce ashabu shimal ma kaga ya zama shimal bi kasar shi ne kishiya ne na yamin amma idan kace shamal to kaga ma'anar ta canja iska da yake tasowa yawa daga arewa
وقال بشري في وقت زيت وإذا السماء أضاء فيه رعد عدا برا تألق فيه بحر حديد
وإذا السلاح أضاء فيه رأى العدا بوتري يا faɗa yana mai siffanta wata rundunar yaƙi wa idza silahu aba fihi idan makami ya haskaka tsakiyar rundunar ra'al ida su sojojin sai su hango abokanan adawa barran ga fitan asarari ta'allaka fihi baharu hadidi sai kawai ga wani irin teku na karfe ta'allaka fihi yana kyalli a cikin rundunar kaga anan wurin wai abin da yake so ya kai mubalaga ta kubbana da aka zare da maso da aka daddaga tunda abin da galibi akwai na azurfa a ciki akwai na karfen da yake kyalli an an wasa takobi ba tana kyalli ba kyallin karfen ya haɗu da kyallin rana to wannan kyallin kadai na karfen ya isa sa ya haska ma gaba ka bar fitila ka hango abokan adawa Allah ne ko shine wa yastilahu adaatihi idan makami ya haskaka tsakiyar rundunar ra'al ida sai su hango abokanan adawa ga su daga nesa saboda kyallin takobi da kyallin abin ta'allaka fihi bahru hadidi daga nan ba ai ga sunan gurin da istiara ne ba iyaka eh وقال ابن بنان مبانا ابن لباتة السعدي مبانا السعدي في وقت مهر أغر أغر وأدهمه التمد الليل منه وتطلع بين عينيه ثريا
wato ibn lubata as-sa'di shi ma wani abin da suna kirga shi a matsayin mawaka wanda ya kai matuƙa wajen iya kera waka an gane ku yana cikin karni na hudu zuwa na biyar da ya mutu shekara da hudu da biyar kamar yadda anan ma ya nuna a cikin tamiki yana cewa wa fi wasu muhurin azhar yana sassanta wani muhur dai shine kamar wannan gashi nan da suna karamin doki wadansu suna sassanta shi da alfadari amma dai dan da kushin doki haka waɗansu suke siffanta muhur waɗansu kuma suna siffanta shi da alfadari yana siffanta wani dan karamin doki ko kuma alfadari yana cewa wa adahama adahama wa adahama yastamiddu al-layl minhu wa tatlu'u bayna aynayhi turayya wa adahama bagi kirin mai dokin yastamiddu al-layl minhu dare ma daga wajen sa yake dan tsofano nashi duhun وتطلع بين عينيه الثريا amma kuma a tsakankanin idanunsa guda biyu a nan gurin taurawa ga take kyallowa wato bakin doki amma da yake da farin mai farin goshi sai ya kamanta duhun nashi ya kai matuka ta yadda dare ma a wajen sa yake dan nemo duhu sannan kuma ga surayya tana fitowa tsakanin idanunsa biyu ma'ana hasken kyallin goshin sa da yake da shi kenan kaga doki da ya zama baki sannan yana da farin goshi ya zaga yana da ban sha'awa to shine al'azhar wannan farin goshi din shine al-gurra idan wanda ya siffanta da shi sai a ce al'azhar jam'in su kuma sai zanto al-gurru kenan kamar da magana ce inna ummati yub'asuna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min athar al-wudu na'am wa qala tihani fi risa ibnihi
يا كوكبا ما كان أكثر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار
يا كوكبا ما كان أكثر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار yace ya kaukaban ya tauraro ma kana akthara umrahu kai yi mamakin gazartar rayuwarsa wato ya mutu daidai lokacin da inda za a nemi shawarar mu lokacin mutuwar bai yi ba kwanakin sun yi masa kaɗan ma kana akthara umrahu yace wa kazaka umruka wakibil ashari dama can taurarin da suke fitowa tare da alfajir kwanakin su gajeru ne duk tauraron da fito kusa da alfajir ke to to kaga in lalata fito kuma dole ita ce sa ya ta wannan da tauraron da zai fito cikin cikin nan dare to sai mu je na karshe wa qala sharif fi shaybi وقال الشريف في الشيب شريف في الشيب ضوء تشعشع في في سواد زوائدي لا استضيء به ولا استصبح بئس الشباب به على مقة له بيع العليم بانه لا يرضى Allah sarki miskin yana magana akan furfura ne a sharifin rabi shi ma wani malamin balaga ne da adab yana da littafi na balaga ya faɗa dangane da furfura shi ne ashaib an gane ku idan ka ce ashaibu furfura amma idan ka ce ashibu masu furfura an gane ku mutum ɗaya mai furfura ya zama ashiyar an gane ku mutum ɗaya kenan idan ka ce ashibu kai ka tana da me da shirin ya zama masu furfura yau mai yaji alwuljana kaga alwuljan shiban kaga alwuljan ai yara da yawa shiban ko masu furfura ke ashiyab mai furfura guda daya wani ke ta wani ne wa bodikta mauludan wa bodikta menene wa bodikta inda shaybi idan anta ashiyabu inda shaybi idan anta ashiyabu kaga ashiyab shi ina ba da fahimta da haka wajen kalmar sai mutum yake yi da ya ce ashaibu ya zama ita furfurar kanta idan yayi fataha akan me akan shirin ashaibu furfura kanta ashiyabu mutum ɗaya mai furfura ashibu masu furfura da yawa kaga wani lokacin bakin mutum zai kubuce yana son ya faɗi wannan sai ya sai ya faɗi wannan na'am ya faɗa dan siffanta farfara ce bau'un tasha'sha'a fi sawadi zawaibi la astadi'u bihi wala astasbihu bi'tu shababa bihi ala miqatin lahu bai al'alimi bi annahu la yarbu ce bau'un ka wani lan haske tasha'sha'a fi sawadi zawaibi tasha'sha'a ya leko ya dan dallaro haske ne ya dan kyallo fi sawadi zawaibi a cikin jinkin gashin kaina gashi a nan gurin gashi a nan gurin wani irin haske gashi nan ya ya kullu da sha sha kenan ya kullu ko ya kyallaro fi sawadi zawaibi a jinkin gashin kaina ga gashin kan baki kirin amma kuma wani haske ya leko la astabi'u bihi ni ba so nake in rike shi ba a matsayin wato haske da zai haskaka mun gaba wala astasbihu ni ko ba fitila zan rike shi ba rike shi a matsayin fitila ne na shi na kunnowa bi'tu shababa bihi ala miqatin lahu ina ji ina bani saboda wannan hasken da ya fito sai na sayar da samartaka na sayar da samartaka ala miqatin lahu tare da tsannan son da nake ba samartaka ba na son ta wuce kwanakin kuruciya ba na son su wuce amma wani fari ya zo sai na karɓe shi na kyale samartaka bai al'aliyu bi annahu la yarhab la yarbahu na sai samartaka da shi cinikin masani wanda ya tabbatar ba riba zai ci ba kaga nan duk da farfara yake wato dai yana ganin dai farfara dai tana daga abubuwa masu kawo takaici a cikin shi a fahimta su kenan tana kawo takaici ma'ana idan ta tazo dai alama ce ta ne tsufa ke ne sai aka ce wa ja'a kumin nazir wa tansu malaman tafsira suka ce nazir shine farfara shi da ja'a kumin nazir ka takaici dai wannan wannan kenan shi yasa waɗanda suke jin tsoron tsufa kullum idan suke farfara sai su je su yi tanti to kaga idan mutum zai sa lallai ne ya sa mata wannan sunna ne ko mustahabi amma mutum ya je ya sanya bakin abu da zai boye ta wannan kan haramun ne manzo Allah ya nuna haramci karara cikin nassan hadisi ina fata an fahimta ko da mutum ya kyara farfara sai da kake ko kuma ya sa ne ya sa lallai in ya sa lallai ya aikata mustahabi zai samu lada in bai kyale ta yadda take kuma shi kenan haka shi aka shi ma yayi daidai amma mutum ya je ya samu bakin abu ya rina ta to wannan haka ne kwanaki mun je wani taro a Gamman House malamai na kwamitin shari'a wani malami ya ya mun san da babbar sai ma ga kawai ranar ya fito baki kilin muka ce a wani sabon rayuwa ne ba dan ba a haihuwar yaro da gemu wasu mutum ni ce abin nan to amma dai yayi ta kokari ya ce ai ba komai ai ba komai ai waɗansu makaruhi ne suka ce a ce a to makaruhi dai ta umma makaruhi ne ai mai rubutul bayani ya ce la yataqarrabu ila Allah bi makaruhin ba a yin takarrubi zuwa ga Allah bane da makaruhi ashe tarkuhu aula min fi'li lokacin sai na karanto masa waɗansu abiyat na wane ne wanda yake magana akan tsufa kai mu kyale su dai sai wani darasin na gaba eh suna da banda ya kwarai da gaske amma mu kyale su sai wani darasin na gaba na faɗi su ganin ba a wurin karatu to na manta ke to tun na faɗi su ganin ba sai ke kila waɗanda zan faɗa su ba su ne waɗancan bana da wannan cewa qalat أراك خبثت الشيب قلت لها سترته عنك يا سمعي ويا بصري فقهقهت ثم قالت في تعجبها تكاثر الجس حتى صار في الشعر قالت تاتي أراك خبثت الشيب ماذا كاجي كارني زومنك كارني فرفرك دبادايا قلت لها سنة دئتا سترته أنت يا سمعي ويا بصري إذا كينا للنبيوة ya ji na ya gani na ai na lulluɓe fufuran ne saboda ke faka haka sai ta fashe da dariya sun makalat fi ta'ajjubi ya sannan ta faɗa tana mai mamaki ta ce ihun ta